أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a da asubahi kuma yau za mu soma sabon littafinmu da za mu sa wanda shi ne rihilatul khulud rihilatul khulud wato ilar daril akhira wato wanda babban malami a doktor mustapha murad ya rubuta insha Allahu yau za mu soma karanta wannan littafi sunan shirihi na tulkulut wato tafiya ta dindindin tafiya ta dindindin tafiya ta dawwama wato tafiya lahira don ita ce shi ba haka ya rubuta amma dai damar sai sa a darul akhira a tsaka kun ga dukan mu muna cikin hatsari wallahi wannan wannan wannan wannan yar duniya da muke ciki da wannan lokaci da muke ciki ba dan adam bai da wani lokaci mai hatsari irin sa domin anan ne zai sa'a anan ne zai rashin sa Allah kiyaye anan ne iya samu ya haye shi kenan sai aljanna kaga tafiya ta yi kyau zai je ji daɗi da dindindin har abada a nan ne in yayi kuskure a ɗan gasu shekarun ba su da yawa mu shekaru ba su da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a amaru ummati ma baina 60 wa 70 yace shekarun mafi yawan al'umma ta daga 60 70 za su bar duniya yace kaɗan suke wucewa kaɗan suke wucewa annabi ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam ka yi ta ɗaukan census na waɗanda suke mutuwa kana rubutawa duk wanda ya mutu yanzu ka samu karka duba sai ka rubuta mutum ɗari in an mutu yau ka ce da Allah shekaran shi nawa ka rubuta ka rubuta ka bari sai noma ya kai ɗari sai ka zo ka karanta za ka ce lalle sadakar rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ka ga kaɗan ne za ka ga ɗan tasa'in za ka ga ɗan ɗari na za ka ga ɗan ɗari da biyu na misali za ka ga su ba su da yawa galibi daga an bigi hamsin ɗin nan na an ɗan bigi sittin na an an ci sa an bigi saba'in na an ci sa an bigi tamanin an ci sa an bigi tasa'in to in an bigi ɗari kuwa kaga ko jami'in sallah ma ba a zuwa lokaci da yanzu nan masallacin da zaka ce a kama ɗan shekara ɗari babu shi na? me ka ce dawa ba kowa da zaka gani ba wanda ba ɗan shekara ɗari ɗauke da cijiyarki to kaga wai ana nan ɗan shekara ɗari ne wai gagana to wannan shi ne halin da muke ciki Allah maɗaukacin sarki ya ba mu sa'a Allah maɗaukacin sarki ya sa mu yi nasara eh to shi wannan dr mustapha murad haifafan falastin ne ban ga ya kawo tagaitaccen dare haifafan falastin ne kuma yana da rubuce-rubuce shi ya rubuta yana da littafi a nihayatul alam karewar duniya yana da littafi uktulul yahud yana da littafi haka nan ya littafi sun kai kaman guda goma kuma shi ma gaba daya rayuwar da ya ma shekara hamsin da biyar kuma ba wai an haife shi 1958 ya rasu 2013 na da zamanin sosai da yake ajabe ajibi ne za ka ga littafin ga yana yawan kawo abin nan na abin nan. ya rasu 2013 Allah ya masa gafara Allah ya ji ganshi Allah ya sa ya huta to kaga shi da littafin ma gashi ya rufe na to kaga mu da za mu amfana da shi kaga mu ma muna nan mu Allah ya da muna nan na na eh Allah ya ja kwanan mu da imani mm. Mm. sauran waƙura bai zidini ilma sai hukumar ɗabi'i lijira fito wannan na masu buga littafi ne zama soma bismillahir rahmanir rahim al-muqaddima alhamdulillahi allazi kasaba bil mawti rikabal jawabira wa kasara bihi zuhural akasira wa kasara bihi amal al-qayasira الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافره حتى جاءهم الوعد بالحق فأرداهم في الحافرة ونقلوا من الكسور إلى القبور ومن دياء المهود إلى ظلمة اللهود ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان ومن التنعم بالدعام والشراب إلى التمرج في التراب ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحد وحد وحدا ومن المتجئ آه الوسير إلى إلى المسرع الوبيل فانظر هل وجدوا من الموت حسنا آه حسنا وعزا واتخذوا من دونه حجابا وحرزا وانظر هل تحس من منهم من أحد أو تسمع له الركزا فسبحان من انفرد بالكهر والإسيلاء وتأثر بالاستحقاق البقاء وأذل أصناف الخلق لما كتب عليهم من الفناء ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموعدا في حقهم للقاء وجعل القبر سجنا للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء فله الإنعام بالنعم الظاهرة وله الانتقام بالنقم الطاهرة وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على محمد أوكي بيتي والسلام وكيهم والصلاة على محمد ذي المؤجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وصحبه أصحاب القلوب الطاهرة والأعين الساهرة وأشهد أن لا إله إلا الله يا قبل يا يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي لا يشبهه حي يا حي ليس كمثله حي يا حي لا يشاركه حي يا حي يحيي الموتى يا حي لا يحتاج إلى حي يا حي يميت كل حي يا حي يرزق كل حي يا حي لا يموت كل باك فيبكى وكل ناع فينعى وكل مذكر مذكور فينسى وكل مذكور سيفنى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى mala ya ce da sunan Allah mai rama mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya yi maganin masu tsaurin kai da mutuwa duk wani mai taurin kai Allah maɗaukaki sarki ya sa lokacin kama shi ya ce goya ta taba daga Allah da ya sa mutuwa duk wani yadda mutum ya kai da tsaurin kai za ka ga rana guda an cafke shi magana ta ƙare sa'annan Allah ya karya bayan sarakuna masu wato akasira nan ce kisira su ne sarakunan rum sarakuna na rum su ne ake kiransu kamar titin ne na fir'auna to to Allah ya ce irin waɗannan sarakuna masu jiji da kai da ɗagawa Allah ya karya bayansu da mutuwa sa'annan Allah ya rage burin kayasira shi kuma kaisar su ne sarakunan farisa ƙasar iran su ma su ne su kai sarauta da to shine ya ce Allah shi kuma ya karya burinsu da mutuwa waɗanda waɗannan duka zukatansu gaba ɗaya ba sa son su ji maganar mutuwa ya ce har alkawarin Allah na gaskiya ya ɗauke su ya zuba su a cikin ramuka aka ɗauke su daga gidajen sarauta aka kai su makabarta aka ɗauke su daga haske na gidajen sarauta zuwa ga duhu na cikin ramin kabari aka ɗauke su daga wasa da suke da wato barori da yara ana shakatawa ana shan jus aka ɗauke su aka kai su aka haɗa su da tsutsotsi da ƙwari ya zama abokan zamansu kenan aka ɗauke su daga cikin ni'ima da suke ci su ci wannan su sha wancan aka kai su wajen da babu wani babu suna ta jujjuyawa ne a cikin ƙasa kawai aka ɗauke su daga wato waɗan mutane da suke zaune da su matayensu da iyalansu da da jama'a ana ran kai daɗe ana wannan yau yanzu ya dawo shi kaɗai ba kowa aka ɗauke su a fululluka da suke kishingira a ciki aka mai da su inda babu shi ya ce to kai ne karatu ka duba ka gani shin waɗannan mutane sun iya tara kansu ne da mutuwa sun iya hana kansu ne kada su mutu ko sun samu wani katanga wanda suka sa tsakaninsu da mutuwa shine wa takazu min duni hijama wa hirza sun samu wata katanga ne da suka sa tsakaninsu da mutuwa tambaya ce kowa ya san amsa shine babu inda sun riga sun mutu yace kuma ka duba ka ji shin kana jin wani motsin su hal turisu minhu min ahadin kana jin motsin wani ɗayan su aw tasma wa rahumul kiza ko kana ji suna dan motsi haka ba ka jin kaji gum kaji shiru ya ce to tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya kaɗaita da wato ƙarfi da iko wanda shi kaɗai ne da wamamme kuma ya ƙasƙantar da duk halittunsa ya rubuta musu ƙarewa sa'annan ya sanya mutuwa ta zamo wato makoma ga masu tsoron Allah wanda su daman ita suke jira sannan ya zama alkawari ne na haduwa da Allah a wannan lokaci gare su ya sanya kabari ya zama kurkuku ga shakiyai Allah ya tsare ni sannan ya wajen tsare su mai mato mai kunci halaka za su zauna a ciki har izuwa ranar da Allah maɗaukakin sarki zai ta da kiyama sai shari'a tsakanin mutane daka wato limomi da Allah maɗaukakin sarki ya bamu wanda suke a fili daman shi ya bamu su kuma shi ne yake kama wanda ya so da ƙarfinsa da haka muna gode masa shi ne abin godewa a sammai da kuma ƙasa kuma shi ne abin godewa a farkon da kuma ƙarshe tsira da amincin Allah tabbata akan shugabanmu ma'abucin mu'jizozi a fili da ayoyi wanda suke a bayyane da kuma tsira da amincin Allah tabbata akan alayensa da sabansa waɗanda suke da zukata masu tsarki da kuma idanu waɗanda suka hana idan kan idan su bacci don su watsa musulunci na tabbata babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sai ce ya ubangiji rayayye kafin kowane rayayye ya rayayye bayan kowane rayayye ya rayayye wanda bai kama da wani rayayye ba ya rayayye wanda babu wani rayayye da ya kama da shi ya rayayye wanda babu wani rayayye da yake tarayya da shi ya rayayye wanda yake raya masacce ya rayayye wanda bai bukatuwa zuwa ga wani rayayye ya rayayye wanda yake kashe dukkan rayayye ya rayayye da yake azurta dukkan raye ya rayayye wanda baya mutuwa shine Allah madaukakin sarki yace kuma ku sani cewa duk wani wanda kaga yana kuka saboda wani ya mutu to taran za a yi kuka saboda ya mutu shine kullu bakin sayubuka duk wani wanda kaga yana kuka wani ya mutu to shi ma yayi shi ya saurara wata nan za a ringa kuka shi ya mutu sanan wa kullu na'in fa'in a duk wani wanda yake ta'aziyya za mu je ta'aziyya za mu je ta'aziyya to shi ma wata nan za a zo ta'aziyyarsa sanan wa kullu mazkurin sayyusa duk wani abin da kaji ana ambaton sa wani lokaci zai zo a manta da shi sanan wa kullu mazkurin sayyufuna duk wani abin da aka tara shi zai zo ya kare laysa ghayrullahi ya buka ba abin da zai rage sai Allah man alafa Allahu a'la wanda duk kaji ya daukaka to Allah yana sama da shi alhamdulillah littafin zai daɗi ko? akwai akwai akwai akwai wata ra'aiki a wani gida da ta gudu ko ta gudu ne ko ba ganta ba dai wato ta sa mutane damuwa Allah madaukakin sarki ya bayyana ta Allah ya fito da ita Allah madaukakin sarki ya sa kuma tana nan lafiya ina ga sun na'am ina ga wata ila an bincika garin su can ba ta je ba ko gidansu to kaga wannan damuwa ce Allah madaukakin sarki ya tsare ta Allah ya dawo da ita idan hankali wannan suke ke da ita ya kwanta ko ni ba Allah kuma yana neman addu'a Allah ya san bukatun mu Allah ya biya mana Allah na rasuwa ne to Allah ya ji kan wanda ya rasu Allah madaukakin sarki ya sa ya huta كانت فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت بحوائجنا عليم على قضائها قدير فقد حوائجنا يا قاضي الحاجات ارفع عنا الشرور والمساوي يا مدير العثرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله